أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 26 ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan februari watan biyu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku insha Allah bi iznillah za mu tashi cikin karatunmu na ashama'ilul muhammadiyya wal qasa'isul mustafawiyya na abu isa muhammadu ibn isa ibn sura at-tirmizi wanda muka saba karanta shi a wannan masallaci namu mai albarka wanda idan ba mu manta ba a satin da gabata muna hadisi na 155 babin da yake bayani akan idamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake dauke da hadisai guda 34 حدثنا hannadu. حدثنا هناد سنا وكيء عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال مالك فقال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فهلفت ألا آكلها قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج حديثنا تريد همسن بيار حناد يا بام لاباري وكيع يا بام لاباري دغ سفيان دغ أيوب دغ أبو قلابة كو أبو كلابة دغ زهدم الجرمي قال ياتي كنا عند أبي موسى الأشعري منا غرين أبو موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج سيأكزو مشي دناما كذا fatanaha rajulun min alqaw sai wani da aka kawo naman kaza sai yayi nesa kawai ya kiya matso a ci abincin da shi faƙala maliku sai maliku ya ce faƙala inni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama faƙala malik sai maliku ya ce masa me ya sa ba za ka zo a ci da kai ba faƙala sai ce inni ra'aitu ha ta akulu shay'an natinan na ga tana cin abu ne mai ɗoyi tana cin abu mai wari kamar misali tana cin kashi ko tana cin wani ribabban abu wanda yana wari wannan abin shine shay'an natinan na ga tana cin wani abu mai ɗoyi fa halabtu Allah a kula sai na rantse ba zan sake cin naman kaza ba qala sai ya ce masa udnu ka matso kusa a ci da kai fa inni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'kulu lahma dajajin na ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cin naman kaza a takaice za mu fa'idantu da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ci naman kaza nau'o'in kaji to manzon Allah dama kaza nau'i ne na tsuntsaye ko kamar yadda agwagwa nau'i ne na tsuntsaye zabbi nau'i ne na tsuntsaye to manzon Allah ya ci naman kaza sannan za mu fa'idantu da idan dabba tana cin ƙazanta. shin wannan dabban ya halatta a ci namanta ko bai halatta a ci namanta ba misali idan dabba tana cin abu mai kazanta za a iya cin namanta eh za a iya cin naman wannan dabban sai dai an ce kashin wannan dabban zai iya zama wa najasa kashin wannan dabba zai iya zama wa najasa kamar misali wato dabban da yake cin kashi to namansa bai haramta ba dan a adatan kashin dabbobi ba najasa ba ne ba najasa ba ne sannan ruwan da dabbobi suka sha suka rage shi ma ba najasa ba ne za ka iya sha za ka iya alola da shi za ka iya tsarki da shi amma sun ce idan dabba tana yin kalace da wato najasa to wannan dabban cin naman wannan dabban halal ne amma shan madaran wannan dabban shi ma halal ne amma kuma turusan wannan dabban zai iya zamantowa najasa an fahimta ba to shine wannan sahabin ya ce na ga tana cin abu ne mai wari mai ɗoyi fa halattu Allah a kula na rantse ba zan ci naman ta ba qala sai yace udnu ka matso kusa a ci da kai fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'kulu lahma dajajin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cin naman kaza to idan aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata abu wannan yana nuna maka kofan halacci ne a wani ɓangaren ma zai zamantowa sunna sabila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi akwai abin da idan manzon Allah ya yi sunansa sunna akwai kuma abu adatan wanda idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi to wannan abin halal ne a gare ka kai ma kai sannan kuma akwai kususiyya wanda ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah daga cikin kususiyyansa zai iya auren mata sama da hudu daga cikin kususiyansa duk matan da manzon Allah ya ga ta masa ya aure ta yi zaman aure da ita to kawai ta zama matansa wannan matar wannan yana daga cikin kususiyan manzon Allah badda manzon Allah babu wanda yake da wannan kususiyan yana daga cikin kususiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya aikata abin da waninsa ba zai aikata ba na ɓangaren tashri'i tabiya da shi masdaru tashri'i ne daga gurinsa ake samun shari'a in ya aikata abu shi kenan kawai ya zama shari'a wannan abu in ya bar wannan abun to wannan abun kawai an daina shi akwai abubuwan da za mu gane girman yadda manzon Allah yake jin tausayin al'ummansa sabila da kar al'ummansa su shiga tsanani wajen bautan Allah misali za mu ga lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fito sallan tarawihi a Ramadan duk sahabbai sun fito sun yi sallah tare da shi washi gari aka taru ana jiran manzon Allah fito sai manzon Allah bai fito ba sai washe gari suke tambayan annabi mun jira ka ka fito jiya baka fito ba manzon Allah ya ce ina tsoron kar a farzanta muku ma'ana manzon Allah da dai zo ya sake yi Allah ya ga yadda manzon Allah ya zo ya yi cikin al'ummarsa to Allah zai iya fardanta wannan sallah to kila kuma idan an fardanta ba za su iya yi ba to shi kuma manzon Allah yana son yana baya son a tsananta ma al'umma wato ya zamanto suna dauke da abin da ba za su iya yi ba har yanzu akwai hadisin da zamu ji manzon Allah yana ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisuwaki inda kulli salatin ba dan karna tsananta ma al'umma na ba da na ce su yi aswaki a kowane sallah ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya son a tsananta ma al'umma azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allah a iya wannan ayan na laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim idan duk alqur'ani babu ayan da ta yi nuni akan makamin annabi da martaban annabi sai wannan ayan to wannan ayan ta isa laqad ja'akum rasulun hakika babban manzo ya zo muku daga Allah min anfusikum daga cikinku min anfusikum daga tsatso mafi tsarki a cikinku azizun alaihi ma anittum abin da yake damunku abu ne wanda yake da girma a gurinsa duk abin da yake damunku to wannan abun yana damunsa abin da kuke fama da shi to annabi yana jin zafin wannan abin sabiya da idan ka ga yanda uwa take son ɗanta take jin raɗaɗi akan cutan ɗanta to annabi yana son mu fiye da yanda iyayenmu suke son mu min al'abi a hana bal min al'ummi arhamu ya fi uba son ɗansa ya fi uwa son ɗanta azizun alaihi ma anittum abin da yake damun ku buwayayye ne da yake damun manzon Allah harisun alaikum yana da tsananin kwaɗayin rahaman Allah a gare ku yana da tsananin kwaɗayin farin cikinku yana da tsananin kwaɗayin ya ga kuna kun tsira ma'ana kun hau darbuka na tsira gaba ɗayanku harisun alaikum mai tsananin kwaɗayi ne a gare ku bilmumini na ra'ufin rahim mai tsananin jin ƙai ne da tausayi ga muminai wanda an ce Allah ya sifanta manzan Allah da ra'ufin rahim Allah ya sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da rahma Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ra'fa kuma wannan shine sifofin annabi da yake cikin dukkanin alkutubul munazzala litatafan da aka saukar tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da risalansa yana rubuce a cikin attawa haka yake cikin hadisin Abdullah ibn Umar an tambaye shi hal kana rasulullahi mawsufan fi tawra shin an sifanta annabi a cikin attaura ya ce wallahi innahu la mawsufun fi taurati bi ba'di sifatihi fil qur'an wallahi an sifanta annabi a attaura da shashin sifofinsa a alqur'ani Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira laysa bi fazzin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaqi ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا أميا وآذانا سما وقلوبا غلفا أكوي صفوفين النبي أتكين التوراة ينا لغا تكين صفوفين ليس بفز بيدك كوسا هلي ولا غليظ بيدك كوسا زوتيا كوسا معاملة هنترى دغنترى ba halin manzan Allah ba ne wala sakhabin fil aswaki baya daga murya a kasuwa aji yana kwala kira wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'a ba taba masa mummuna yace barin rama ba walakin ya'fu wa yasfa yana hakuri yana rangwame iya gwargwadon jafa'in da ka zo da shi wa manzon Allah da jahilci to iya gwargwadon hakurin da zai zo maka yayi muqabalan wannan jahilcin naka da wannan wautan kan a gare shi yadin da ka tara duk jahilcin mutanen duniya ka yi ma manzan Allah to annabi shi kuma dai tara haƙurin alkaunai gaba ɗaya domin ya karɓi uzuri a gare ka annabin rahmani rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa hayahu annabi yana son mu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake aikata wasu abubuwa wanda ana yana aikata wannan ne domin mu samu halacci na aikata wannan abu ina fata ana fahimta wannan sahabin ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya akulu lahma da jajin yana cin naman kaza saboda haka cin naman kaza mutum ba zai ce ya hana makarsa cin naman kaza ba cin naman kaza annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ci naman kaza amma abinda manzon Allah ya fi so a cikin nama gaba ɗaya shine zira zira'i annabi yana son zira'i zira'i shine karfata ko me cinya cinya ba shi bane zira'i cinya daban zira'i daban yawa yawa kwabri ba kwabri ba kwabri na kafa ne hannu to a hannu daga gwiwan hannu daga kututun hannu zuwa gwiwan hannu eh idan kaza fuka bikinta shine zira'inta eh mana to manzo Allah yana son zira'i sallallahu alaihi wasallam na'am حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي سنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمرو عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله لحم غبارة دقى الفضل بن سهل الأعرج البغدادي يتي إبراهيم بن عبد الرحمن يبا ملاباري ابن مهدي دقى إبراهيم ابن عمر ابن سفينة دقى بابنسا دقى كاكنسا ياتي أكلت مع رسول الله لحم غبارة ناتي ناما غبارة ban san sunansa da hausa ba wani tsuntsu ne ba zabo ba amma kaman zabo yake ramadiyun laun launin shi ruwan toka-toka yana da tsananin tashi sama eh fakara kuma eh ba fakara ne ba fakara ai ita ne mai dogon sawu ko eh? kaman kaza take ce to fa karan kenan ta fi zabuwa gudu tana tashi sama sosai fakara to abinci ko mana ina son abinci ko mana tunda da akwai yan uwanmu ɗalibai a je abinci ko mana a gane hubara ita ce fakara to idan ce eh eh na ba da assignment in ita ce fakara to sai mu samu fa'ida wani sati sai wani ya zo mana da bayani نعم وفي الحديث دلالة على حل أكل الدجاج وعنه من الطيبات أتكين حديث دا أكوي نوني أكن شيوا واتو إن حالة شنشن نامن كذا ينا دا كتكين الطيبات دا دا دان أبوبون دا الله أبنجدي يا حالتا Allah bai hana wani ya ji daɗi ba Allah bai hana ba Allah ya kawo abubuwan jin daɗin ne ma don muminai sai dai kaskancinsa bai kai muminai su shagala a kansa su damu suna neman sa ba tafiya da kaskancaccen abu ne قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة دا دا دان arziki kar ka ga wani malami yana jin daɗi ka ce masa an shagala ba haka bane kar ka ga wani malami Allah ya buɗa masa yana ɗinka sutura masu kyau ka ce wane ai an shagala ba haka bane kar ka ga malami ko jirgi malami ya saya Allah bai hana mishi ba in dai halal ne wannan abu والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا دم من أكهل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا duk abin da yake kasa danmu Allah ya halitta Allah bai haramta ba amma kuma mutum zai yi tsantseni ya yi taka tsantsan kar ya zamanto mai alfahari yana yin amfani da abubuwa na alfahari wanda zai nuna shi wani ne domin ya bambanta da sauran mutane to inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah baya son wanda yake da takama yake da alfahari takama shine wato kana kallon wani kaskancacce ne shi shine takama an-nazaru ila al-ghayri bi ayni al-ihtiqar kana kallon waninka da idan wulakanci shine al-ikhtiyal mukhtalan fakhura shi kuma al-iftikhar al-fakhru shine an tanzura ila nafsika bi aini li'tizaz kana jin cewa kai wani ne kana takama kana girman kai kana alfakari to Allah baya san wannan amma Allah bai hana maka kowane irin nau'i na jin daɗi ba Allah bai hana maka ba sai dai me ka duba abin da za ka ci ka duba abin da za ka sha ka duba abin da za ka tufatar da kanka da shi kada ka yi amfani da haramun kar ka yi amfani da haramun babu abin da yake gurɓata zuri'a kamar cin haramun abin da ka ci a cikinka ya aifar da maniyin da ka fitar da zuri'anka idan haramun ne to zuri'anka za ta zama mummuna sabiya da wami sharɗi kulli sharɗin jaza'u kowane sharaɗi yana da sakamakonsa cin haramun yakan sa mutum ya yi mummunan ƙarshe inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne bai karban wani abu mai ke mai tsarki inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin Allah ya umurci mu'mine da abin da ya umurci manzanni da shi yace ya ayyuhal ladina amanu ko ya ayyuhan nasu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dada tsarka kan abin da muka azurta ku da shi anan da akwai abin dubawa abin dubawa guda ɗaya a nan shi ne me yasa a wannan ƙarshen hadisin na abu huraira wanda inna allaha ta'ala tayyibu la yaqbalu illa tayyiban yazo summa zakara ar-rajula yutilu as-safara yaqulu ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa guziya bil haram fa anna yustajabu lahu akwai abin dubawa cikin hadisin zan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban a karshe sai annabi ya ambaci wani mutum wanda yake dogon tafiya kullum yana cikin addu'a yana ya Allah ya Allah ya Allah yana roƙon Allah amma abincinsa haramun ne abin shansa haramun ne tufafinsa haramun ne duk abin da ya lullube shi haramun ne yaya za a yi a amsa addu'a ma'ana akan ƙi amsa addu'an bawa sabila da cin haramun akan hana mu bawa rashin nutsuwan zuciya akan ƙi a baka nutsuwan zuciya saboda cin haramun saboda da manzon Allah ya ce kullu lahmin nabata bil harami fannaru aula bihi din naman da ya tsiro daga haramun ba abin da ya cancanta da wannan naman kamar wuta ya kona shi sayyiduna abubakar radiyallahu anhu akwai wani wanda yake shigewa yana da barkwanci ya kawo masaidina abubakar wani abu ya ci sai daga baya saidina abubakar ya ji labarin wannan abin da ya kawo masa ya samu abin ne ta hanyar haramci wanda Allah bai halatta ba saidina abubakar ya shiga damuwa a lokacin yana khalifan manzon Allah ne yayi ta shan ruwa yana nitsa yatsansa a makogwaronsa yana amai domin ya fitar da wannan loman kwaya ɗaya da ya ci aka ce ka sassauta ma kanka ya amiral mu'minin ko ko ya khalifata rasulillah domin shi sayyidina abubakar ba a kira shi amirul mu'minin ba amirul mu'minin na farko shine umar sai ka sassauta ma kanka ya khalifata rasulillah ya khalifata rasulillah ba kai ne fa ka nemo haram din ka ce ba fa baka ma sani ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai kama mu inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana was sukri wa alayhi Allah ba zai kama ka da abin da ba kai kai ba wala taziru waziratun wizra ukra wa an laysa lil insani illa ma sa'a sayyidina abubakar me yace yace wallahi da wannan loman ba za ta fita ba sai da raina sai na fitar da wannan loman daga cikina saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullu lahmin nabata bil harami fannaru aula bihi duk naman da ya tsiro daga haramun to abin da ya fi cancanta da wannan naman shine wuta ya kona wannan naman to amma akwai abin da mutane suke cewa wai zamanin da haram tana bin mutane suna gudu amma yanzu mutane ne suke bin haram tana gudu suna binta tana gudu suna mata magiya suna roƙonta don Allah ta tsaya tana gudunsu amma da haram ce take bin mutane mutane suna ce ba za su aikata abin da Allah Ubangiji ya haramta ba saboda haka mu duba abin da ya shafi abin da Allah ya haramta duk abin da Allah Ubangiji ya haramta kar mu kusance shi arzikinka ba sai ka ce haramun ba ta halal Allah zai azurta ka da arzikinka arzikinka ba sai ka yi sata ba ta halal Allah zai azurta ka da arzikinka saboda Allah bai halicce ka ba sai da ya tanadar maka da arzikinka a duniya an fahimta ko na'am haddathana ali ibn hujr sana isma'il ibn ibrahim an ayyuba an al-qasim at-tamimi an zahdamin al-jarmi qala kunna inda abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القول رجل وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه دقى علي بن هجر إسماعيل ابن إبراهيم يا بام لاباري دقى عيوب دقى القاسم التميمي دقى زهدم الجرمي قال ياتي kunna inda abi Musa al-Ash'ari muna gurin Abu Musa al-Ash'ari qala faqaddama ta'amahu sai ya kawo abincinsa wa qaddama fi ta'amihi lahma dajajin a abincinsa aka kawo naman kaza wa fil qaumi rajulun min bani taymillah a mutanen da akwai wani mutum daga banu taymillah ahmar jan mutum ne launinsa ja ne ka annahu maula kaman bawa qala falam yadnu bai zo kusa da abincin ba fa qala lahu abu musa sai abu musa yace masa udnu ka matso ka ci abincin fa inni qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akala minhu hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci naman kaza zan Allah sallallahu alaihi wa sallama na ganshi ya ci naman kaza kaga wannan ma akwai dalili akan mene cin naman kaza kila ma shi yasa nake son kaza eh amma kowa kar ka zo ka yi ta cin nama ka ce kaji an ce kai dai dama kana son nama akwai wani sharifi idan na ce masa ku sharifai kun fiye son nama an ce ku sharifai mutanen nama ne sai ya ce kufa ko ba ku ci ko ba ku son nama to shi nama abu dai wanda Allah ya halitta kowa yana yana son nama sai daidai ku fitra ne da aka halitta dan adam akai son cin nama abu musa lashari ya ce ra'aitu rasulallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akala minhu ya ci nama naman kaza abinda manzon Allah ya fi so a abinci shine nama abinda manzon Allah ya fi so a abin sha shine alhalib madara wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga masallaci sai ya ga abu huraira yana kwance babu kan da abu huraira yake mun karanta makamancin hadisin a baya ko babu kan da abu huraira yake yunwa ya kada shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya daga abu huraira ya rike shi har suka tafi gidan manzon Allah da suka isa sai aka tarar an kawo manzon Allah kyautan madara hadiyya kun san manzon Allah baya cin sadaka sai dai kyauta an kawo manzon Allah kyautan madara da shauran mai na'am faƙazirtuhu mun karanta shi a baya ai ai mun karanta wannan da kake karantawa a baya shi ne muka fara karantawa hadisin hannad ko? ko ba shi ba ne? masha Allah ai mun riga mun shige wannan hadisin akramakallah mun shige shi yazo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sidna Abu Huraira kun san shine shugaban ahlus suffa ahlus suffa sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake cewa lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم أما سلاتين من زن الله سكي ba su sana'an komai ba su aikin komai zallan zikirin Allah suke da salatin annabi galibin su ma sun baro garuruwan su ne suka zo masallacin manzon Allah suka tare a nan suke kwana sabila da rashin damuwa da duniya fata suke ɗaurawa a jikinsu fata fata mai ƙababa shi suke ɗaurawa a jikinsu shi yasa aka kira su da ahlus suffa aka ce daga suf wannan abin da suke ɗaurawa a jikinsu na fata wasu da yawa suka ce daga nan ne aka yi ishtiƙaƙin tasawuf mina suf sabila da waɗannan ahli sufa ɗin wato su ne suka sifanta da wannan saka suf ɗin a jikinsu sun tare ne a masallacin manzon Allah ba abin da suke sai zikiri ba abin da suke sai bautan Allah to sidna abu hurairah shine shugabansu to dama yana daga cikin abin da sufaye suke yin riyada da shi suke horar da zukatansu suke horar da jikinsu da shi rashin cin abinci da kuma ƙillatul ashiya ƙillatul shai'i karanta abubuwa annabi zai shige ya ga abu huraira yana yashi annabi ya dafa shi abu huraira ya tashi abu huraira ya raka annabi gida sai suka tarar an kawo ma annabi hadiyyar madara abu huraira ya ce ina allah allah annabi ya ce min na karbi madarar na sha sabila da na ɗauke ma kaina wannan tsananin yunwa da nake ji sai annabi ya ce abu huraira ka kira yan uwanka ahli suffa ya ce sai na ji nauyi sai na je masallaci na ce ku zo annabi yana kiran ku sai suka zo sama da mutane saba'in suka zauna majiya yunwa ƙatti majiya yunwa annabi ya ba ma abu huraira wannan ƙwaryen madaran ya ce ka ba su su sha aka fara raba wannan madaran sahu-sahu ake bi sai da mutane saba'in kowa ya sha madaran ya ƙoshi ɗan kaɗan ne madaran ba dai ma ishi mutum da ya ba madaran kowa sai da ya sha ya ƙoshi saura abu huraira annabi ya ce abu huraira kai ma ka sha abu huraira ya sha ya sha ya sha ya ƙoshi ya ce na ƙoshi ya rasulallah annabi ya ce ƙara ya ƙara ya ƙara ya ƙoshi annabi ya ce ƙara ya ce wallahi babu gurin da dan ajiye shi ya rasulallah na ƙoshi ya rasulallah annabi da ya karɓi madaran kawai sai ya mata kurɓi ɗaya ta ƙare albarka ne ai wannan shine albarkan annabin da ka samu wani marar mutunci yana ce annabi bai da albarka mu ba albarkan annabi muke nema ba albarkan Allah muke nema sai ka je gurin Allah mu mun zo gun annabi mu ba mu san gurin Allah ba ta gun annabi za mu je gurin Allah mu albarkan annabi muke nema eh da annabi muke kamun kafa annabi shi ya nuna mana Allah shi ya ce mu bi Allah saboda haka sai mun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma annabi ya miƙa mu gurin Allah annabi shi kadai ne a kofan Allah a tsaye duk wanda ya zo gurin Allah sai annabi ya buɗe masa kofa wallahi idan annabi bai buɗe maka kofa ba ba za ka je gurin Allah ba saboda haka kai da kace baka neman albarkan annabi kai da kace kai a barka a barkar kawai kai albarkan Allah kake nema to ranar kiyama kuma kada mu ganka a layin masu neman albarkan annabi ka je gurin Allah kawai ran kiyama kawai ka je gurin Allah kai tsaye ba sai an biyo maka gurin manzon Allah ba mu kuma ranar alkiyama yaqinar radawal bu'su hubbu muhammadin ranar alkiyama da san annabi muke tinkawo mu ran kiyama a balmu da albarkan annabi mu zo gurin annabi babu wani wanda zai kai labari a ranar alkiyama sai ya ci albarkan manzon Allah ba duniya ba lahira ma albarkan manzon Allah take ci walakin na aksaran nasi la ya'lamun sai dai basu sani ba ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin basu sani ba zuciyansu ya shika da dagina suna wasa da kadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai madara da saidina abu huraira ya sha ya koshi ahalin siffa suka sha suka koshi annabi ya shanye sunansa albarka sunansa madadi wannan kuma ya samu ne ta dalilin wani annabi muhammad saboda haka mu ma muna son annabi ya bamu daga hannunsa mu sha annabi ya bamu daga hannunsa mu sha shekul islam ya ce ta sagara indi gaira ahmad inani shehu ibrahim ya ce ta sagara indi غير أحمد إنني أرجي من الهادي الإباد نوالا فهبه على مقدار كفك مصطفى البرايا عطاء لا يكاف زوالا yace duk wanda ba annabi ba ta sagara indi baya da wani kima a guri na da ya kai in kalle shi ana wanda ba annabi ba in ban ganka da annabi ba to baka da kimin da zan daga ido na kalle ka wa innani urajji min al-hadi ibadi nawala ya ce fahabu wa alamin kidari kafika ya annabi in za ka bai kyauta ka bani kyauta gwargwadon girman tafin hannunka fahabu wa alamin kidari kafika mustapha albara ya ata an ka ban kyautan da la ya kafu zawala kyautan da ba zai kare ba to duk wanda annabi ya cika tafin hannu ya bashi wannan abin zai kare ne ai ya ishe ka da kai da danginka da duniyanka da lahiranka gaba daya Allah ya kara mana son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam نعم قال يتي إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فهلبت ألا أطعمه أبدا قال إنك كاوكو قال إنك كاو قال يتي إني رأيته ناقشي ونن واتو دبا يأكل شيئا يناتم وني أبو فقذرته سينجي كذن تنشي القذورات شيني كذنتا أنقاني با فقذرته سينجي كاما نجي كذن تنشي fahalabtu sai na rantse Allah a kulahu abadan ba zan ci ba har abada ba zan ci ba har abada حدثنا محمود بن غيلان سنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال سنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد وعن أبي أسيد دكه قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة دقى محمود بن غيلان أبو أحمد الزبيري يا بام لاباري دقى أبو نعيم قال سنشي تنا سفيان سفيان يا بام لاباري دقى عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام دقى وني متن دقى متان الشام يقال له أطاء أنا تمشي أطاء an abi asid daga baban asid kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce kulu zaita ku ci mai na zait ku ci mai na zait kun san yanzu kowane irin mai ana ce masa zait controller zait a'a toki zait duka ana ce musu zait zait bil arabiyya amma kulu zait akwai nau'in mai ne wanda ake ce masa azait wanda a baya mun karanta babu ma ja a fiddihani rasulillah babin da ya bayani akan yadda annabi yake saka mai a gashinsa an ce yana saka zait ne a gashinsa to akwai zait nau'in wanda ake ci akwai nau'in wanda ake yin mai da shi to manzon Allah ya ce kulu zait ku ci zaiti ma'ana ku sa shi a abinci ku sarrafa shi cikin abinci waddahinu bihi kuma ku yi mai da shi ma'ana wato kishirir ya mutsewan jiki da fata da sauransu to ku shafa shi a jikinku ku yi amfani da shi wajen shafawa a jiki kuma ku yi amfani da shi wajen wajen ci da fatan an gane an gane ko fa innahu min shajaratin mubaraka domin zait yana daga bishiya mai albarka idan zaitun ne to annabi ya Allah ma yayi rantsuwa da zaitun wattini wazzaitun az-zaitun bishiya ne mai albarka wanda har a yanzu ana yin magunguna da man zaitun ko ana cewa man zaitun man zaitun an fahimta حدثنا يحيى بن موسى سنا عبد الرزاق سنا معمر عن زيد بن عسلم عن أبيه عن أمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة يحيى بن موسى يا بام لاباري عبد الرزاق يا بام لاباري معمر يا بام لاباري دغ زيد بن عسلم دغ بابنسا daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kala ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu zait ku ci zait waddahinu bihi ku yi mai da shi fa innahu min shajaratin mubaraka domin yana daga bishiya mai albarka kaga ɗaya ne da abinda muka karanta a baya قال أبو إيسى وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث abdulrazak ya samu rikicewa al'itraq rikicewa ya samu rikicewa akan wannan hadisi farubba ma asnadahu to zai iya yiwa ya danganta hadisin hadisin ya zama musnadi hadisin da ya zama musnadi shine wanda isnadinsa ya dawo tar tar tar tar tar tar tar sai da aka rafa'a shi zuwa ga manzon Allah an wane an wane an wane an wane ba a samu inqita'us sanad ba sai da ya zama muttasil ila rasulillah ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan shine musnad wanda ba a samu inqita ba wa rubbama arsalahu watakila kuma hadisin mursali ne yayi irsalin hadisin ma'ana wato ya zamanto mursali daga kan tabi'i in aka ce hadisi mursali shine kaman tabi'i ya ce kaman misali kaman misali a sa'id ibn jubair ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda yake da ilimi wanda yake da fiqhu wanda a wasu kaulolin ma ana danganta mishi fara rubuta tafsirin alkur'ani mai girma tabi'i ne to kaban sa'id ibn jubair ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'id ibn jubair ya ce manzon Allah ya ce kaza kaga ai bai rayu da manzon Allah ba tabi'i ne shi ba sahabi bane shi da a ce qala ya ce qala rajulun min ashabi rasulillah ko qala fulanu wani sahabi ya ce amma kai tsaye ya raffa'a shi zuwa ga manzon Allah wannan sunansa mursal ya ce to wa rubbama arsalahu zai iya zamowa kuma hadisin mursal ne ya samu inqita'u sanad an fahimta masha Allah حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي سنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه أمراء رضي الله عنه آه سنجي يا بام لاباري شيني أبو داود سليمان ابن معبد المروزي آه السنجي سنة عبد الرزاق عبد الرزاق يا بام لاباري دقا معمر دقا زيد بن أسلم دقا بابيش دقا منزان الله مثال ونن حديثي دا منزان الله يتي كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ولم يذكر فيه عن عمر أما شيبي أنبتا لقى عمر با حدثنا محمد بن بشار سنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال سنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأعدأه بين يديه لما أعلم أنه يحبه da mu tsaya daga wannan hadisi insha Allah da akwai bukatuwa zuwa ga bayani da daɗa wayarwa akan abubuwan da muke ciki na tunkaran zaɓe mu yi kokari mu zaɓi mai addini mu yi kokari mu zaɓi mai addini ko mun lalacewarsa zaɓen nan tsakanin mutane biyu ne tsakanin mai dama-dama ne da mara dama-dama to mu zaɓi mai dama-dama za ka ji mamaki kaga shugaba yana karantar da mutane wato su'ul adabi da rashin kimanta koyarwan addinin musulunci akwai shugaban da zan yi masa nasiha a daidai wannan gaba shugaba ne daga cikin shugabanninmu ya je wajen wani taro yana ashar kuma matasa suna amsa a shar din yana ruga a shar matasa suna ruga a shar din to na farko wannan ba koyarwan addinin musulunci ba ne sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne yakansa kuma kafirci ne sannan ya saba ma al'adanmu domin a al'adanmu yaro ma idan ya yi zagi babba ne yake bige bakinsa ya ce yi shiru ka bar zagi kai idan ma aka ga yaro ya yi zagi a gaban babba akan ce wani maras kunya ne ashe babba shi yake hana zagi ba shi yake yin zagi ba har yanzu adatan abun mamaki ne kaga wanda ya shekara hamsin zuwa sittin kuma shugaban al'umma yana matsayin musulmi ya tara 'ya'yan al'umma a gabansa yana ruga a shar suna amsawa ana bitanta kaman ana bitan ayan alkur'ani wallahi wannan mummunan aibi ne ga al'umman musulmi a ce irin waɗannan su zama shugabanni to amma ni nasiha nake yi nasiha shine zagi ba sifan mutumin kirki bane ballantana shugaba shugaba yana da kyau ya zamo mai kamewa shugaba yana kyau ya zamanto mai tsantseni mai koyar da ladabi mai koyar da tarbiyya mai koyar da al'umman musulmi kyakkyawan koyarwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu shugaba ya zo ya yi zagi wanda ba shugaba ba shi me zai yi kenan wanda yake sama da shekara hamsin ya ɗura ashar ɗan da ya haifa shi wani irin nau'in ashar kenan zai yi ya kamata mutum ya ji kunya duk wanda furfura ya fito a kansa ya kamata ya ji kunyan Allah ya ji kunyan manzan Allah to muna bukatuwa zuwa ga mu samu shugabanni na gari ainihin matsalolinmu shine ainihin matsalolinmu ma'aunin da muke aunawa wajen zaben shugaba wannan ma'aunin kwata-kwata ya saba da ma'aunin shugaban da zai taimake mu ya saba me yasa na ce ya saba da ma'aunin shugaban da zai taimake mu wai mu yanzu mun dawo siyasan mu shine kuɗi siyasan mu shine maslaha idan an baka kuɗi zaka yi idan an baka an taimake ka zaka yi shikenan kawai shine maslahan ka a siyasa kuɗi ai fa idan kuɗi shine maslahan ka a siyasa to ka banu idan kuɗi shine maslahan ka a siyasa ƴaƴanka sun banu ƴan uwanka sun banu danginka sun banu al'umma sun banu ba kuɗi ne ake dubawa wajen wanda za a zaɓa ba yanzu duk kasancewar mutum mutumin kirki wai saboda Allah da annabi duk kasancewar mutum mutumin kirki duk yanda ya zama mutumin kirki idan baya da kuɗi ba za a zaɓe shi ba eh ba za ku zaɓe shi ba to yaya za a yi mutanen kirkin su zo su shugabance ku hadha la'amri fil qiyasi shani wannan mummunan al'amari ne babban al'amari ne ya kamata mu tausaya mu kanmu akai ina nasiha ma shugabannin da suke zage-zage su bari haramun ne Allah ya hana manzon Allah ya hana babu shi a musulunci sannan ina nasiha ga yan uwa kar mu mayar da maslahan mu na na siyasa shine a ba mu kuɗi mu yi zabe mu duba cancanta mu duba wanda ya dace duk wanda zai zama alkhairi ga al'ummar mu Allah ya zaba mana shi duk wanda zai zama mana fitina Allah ya karya mana shi duk wanda zai kawo mana mafita a Allah ya sani mu ba mu sani ba Allah ya taimake mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin alladhi idha masha fil barri al-akfar ta'allaqat al-wuhush bi azyalihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh